نستعين نستعين نستعين اللهم صل على سيدنا فاتي وعقلك ولا خاتم الحمد لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره المقدار العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة شيدنا بهذا المحضر والتعد في بنظرة تسنى بالظفر الحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم جمعة goma sha biyu ga watan safar shekara ta dubu ɗari hudu da arba'in da shida da hijiran ma'aiki sallallahu alaihi sallama daidai da goma sha shida ga watan agusta shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu mun dawo kan karatun littafin nan na abuwa ala asalin tafiƙin ɗariƙar tijaniya wanda muke cewa tushen ɗariƙa kuma wannan shine karatu na na tara? إن شاء الله to alhamdulillah ƙarshen makon da ya gabata muna magana a kan fadalolin shehu tijjani abin abbas da kuma karamominsa to sai shehu jajjibar radiyallahu anhu ya zo kan magana a kan fadalar kuma masoya shehu tijjani allah kara musu yadda to a nan muka kwana za mu ci gaba alfada'il lati sa azkuruha wa idza taqarrara hadha fa aqulu alfada'il lati sa azkuruha falalolin da zan ambata yanzu abinda zan ambata a nan gurin na falaloli huna anan arba'una fadilatan fadila ce guda arba'in zan faɗi roji guda arba'in arba'a ashata minha goma sha hudu daga ciki ta hasulu lijimi iman ta'allaka bi shekh radiyallahu anhu falla goma sha hudu daga cikin abin da zan faɗa yanzu wato suna samuwa ga dukkanin wanda ya ratai da shi tijayen Allah ya da shi ko wane ne ba sharadi in ka ratai da shi tijayen Abul Abbas ka samu wannan sha hudun ka samu wannan sha hudun bil itiqadi in dai ka samu kyakkyawan kudircewa a zuci wat taslimi kuma ka sallama shi tijani wat ta'zimi ka kuma girmama shi wa talikil itirabi ba kuma ka fita na fito ko abin da ake cewa challenging wal intiqadi alaihi ko kuma wato challenging har yanzu shine intiqadi mutum ya dinga suka a cikin maganganun shi tijanin wanda suka inganta shi ya faɗa radiyallahu anhu ko ka gane ko baka gane ba akwai abinda suka ga baka gane ba amma an faɗa shikenan kai naka kawai sai ka sallaba amma baka tsaya kana jayayya ko kai wani abu ba to mutakar ka kuɓuce ga wannan fi kulli shay'in a cikin komai daqqa aw jalla ko abu ya girma ko abu ya kankanta in aka ce daga shutu jana bal abbas sallallahu alaihi wasallam kai taslimi ka sallama ba tare da jayayya a cikin sa ba to matukan mutum ya samu wannan to zai zama daga cikin wa'inda za su samu fadolin nan guda goma sha hudu kaga nan ba magana ce ta kana shi ɗarika ko baka ansa ba ba wannan sharaɗin ma ci wa mahabbatu wa mahabbatu ahal ɗarikati haka nan dai ka samu san shehu tijjani a zuciyarka kuma ka samu san ƴan ɗarika soyayya ƴan ɗarikarsa wa atiramuhum kana kuma girma masu wata azimuhum da girma masu har yanzu jin nauyinsa da girma masu wa adamu izayatihim da kuma rashin cutarwa gare su wal baqiyatu taqtasu bi al-riqatihi al-mutamassikina bi awradihi sauran kuma banda sha hudun nan to ragowar 40 ragowar sauran da kenan a cikin 40 36 24 a 26 sauran 26 to sauran guda 26 su kuma za su faru ga 'yan ɗarika sa ne kawai wannan ba kowa ba duka ba sai 'yan ɗarika tijaniya kawai almata wasu kina bi auradihi sai wanda suke riko da burdansa walau lam yajtami'u ma'ahu radiyallahu anhu fi dar dunya kuma ko da ba su haɗu da shi ba Allah ya da shi a nan gidan duniya ba su haɗu da shi tutanin ba ba su zauna da shi tare ba kamar mu ga mu da muna son shi tutani ga mu da mu a shi dalika alhamdulillah amma fa mu zauna da shi tutani a duniya ba mu zauna da shi ba kafin mu zo ma yayi wafati ko kamar zo duniya ma yayi wafati radiyallahu anhu kamar fi jawahirul ma'ani kamar yadda zuwa cikin jawahirul ma'ani wa hadhihi al-fada'il kulluha duk wayannan faraloli baki ɗayan su da mina hannabi sallallahu alaihi wasallam al-shaykh radiyallahu anhu maulan mu shautu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine lamun ce maulan mu shautu tana wayannan fadaloli baki ɗaya da za a ambata ba wai shaci ba ne ba tsara wasa bace ba kaza kaza lamana ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baki da wa hiya waqi'atul la mahala sadaka dukkanin su masu afkuwa ne ba makawa sai sun faru abinda za a faɗa dinnan dukkan su gaskiya ne ko ba makawa a cikin su lakin to amma kuma bi sharɗi adamil amni min makarin lahi sharaɗi a ciki shine rashin sakankancewa makircin Allah sakankancewa makircin Allah shine mutum ya tafi ya dinga aikata ganganci yana takama shi ai ba tijjani ne ko kuma yaratu da shi tijjani ne Allah ya dare shi cewa ai sabo ba zai cutar da batijjani ba kamar da shirjani ya gaya mana manzo Allah ya gaya masa sau da aka tutun haka ne bari jerin ga abin da ya gada ma an taɓa shi ai batijjani ne komai ma sai in yi ba komai to wannan gurin anan ne hadari yake kuma yayin nan ne mutum zai zama ya fada cikin garari za mu ji a gaba insha Allah wa adam rabbul tariqati kuma wani sharadin shine zama baka watsi da tariqa ba fa a mutum bai watsa da tariqa ba dan mutum yana cikin tariqa kuma ya daina yi ya watsa da ita kenan yana cikin tariqa kuma ya daina kanta wurdanta baya yin lazumin baya yin wazifa baya zikirin juma'a duk baya yin abubuwan tariqa to ya kenan wannan bai mutu ba kuma ya daina sadaka ya watsar da ɗariƙa bayan bayan sa wannan qala shehu na radiyallahu anhu wannan mushahid dan Allah ya da shi ya faɗa ya ce muhazziran li ashabihi yana mai gargadi ga sahabbansa wa murshidan lahum yana mai yi musu wato irshadi yana shirye da su hanya ya faɗa yana mai nusa da su hanya ya faɗa yana mai gargadi gare su aqulu shehu dan ya ce aqulu lakum ina gaya muku magana inna sayyidal wujud sallallahu alaihi wasallama ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da mina lana manzo Allah ya lamunce mana ji shi tijani anna man sabbana ta duk wanda ya zage mu wadama ala zalika kuma yi dawoma akan zagin mu ba da tuba ba walam ya tubbe tuba ba la ya mutu illa kafiran wallahi ba zai mutu sai kafiri duk wanda zage shi tijani har ya zo gargaran mutuwarsa bai tuba ba wallahi ba zai tuba ba kuma wallahi kafiri zai mutu man sabbana walam yatum mata kafiran fawailin liman kada samba jambi wa itati duk wanda ya zage mu bai tuba ba zai mutu kafiri saboda haka azaba kwarin wailin ta tabbata ga duk wanda ya zage ni ni shi tijani ko ya zage jama'a ta yan da rike tijaniya wa aqulu lil ikhwani kuma yana ga yan uwa su yan da rika inna man akhadha wurdana ta duk wanda ya karbi wurdun man rike tijaniya wa sami'a ma fihi min dukhulil jannati sai ya ji abin da ke ciki na daga falalar ɗariƙa cewa za ka shiga aljanna bila hisabin wala iqabin ba hisabi ba uquba wanda da ya karɓi ɗariƙa ta janiya aljanna zai je ba da hisabi ba da uquba ba ji wannan ana faɗa wa annahu la tadruhu ma'asiyatun yaji cewa a cikin falalar ɗariƙa ta janiya yana daga cikin falalarta sabo baya cutar da ɗan ɗariƙa fatara hanafsahu fi ma'asin lahi shikenan sai je jefa kansa a cikin saban Allah ya kama sabo ga dangadan ya wannan ya wannan ya wancan ya wancan ba abin da mai zafi ai shi bata jani ne an ce ba komai wata hazafi wata hazalika hibalatan ila al-amani ya riki wannan a matsayin wata igiya ya zuwa ga amincewa mai uqubatin lahi gabaran wato uqubar Allah tabaraka ta'ala shi ya riki cewa ai tana cikin tijaniya to hujja ce a gurin sa yanzu ya kubuta gabaran duk wani abin da yake wato na uquba Allah ba zai masa ba saboda haka bari abin da ya gana wa komai to wanda ya kalla haka albasallahu qalbahu bugubana sai Allah tabaraka wa ta'ala sai ya sanya wa zuciyarsa kinmu subhanallahi ta Allah ya lulluba wa zuciyarsa tufafin kiyayya ga shutu janin kuma hata ya subbana har sai ya je zage mu haka fa idan sabbana da zarar ya zage mu kuwa da zarar ya zage mu amma atahu Allah kafiran shikenan sai Allah ya kashe shi a matsayin kafiri fahadar min ma'asin lahi wa kubati saboda ku yi taka tsantsan gabarin saban Allah ku yi taka tsantsan kuma gabarin uba da ubangiji ta da saboda masu yin sabo wannan kullu shine tambihin da ake yi yan uwa abin da aka faɗa fa na fara dariƙa din nan ba fa ƙarya bane gaskiya ne ta sabo ba zai cutar da bata jane ba wannan manzo Allah ke ga shi da Allah ma'ana kai ne kofar tsiran duk wani mai sabo da ya rashe da kai ko ku duk mutumin da ya rasa kai kawai kai ne kofar tsiransa ko da ku sun yi sabo sun yi ba daidai ba sun yi zunubi sun yi kaza abin da zai iya kai su wuta amma dalilin ratayo da shi tijani da kuma ɗarika tijaniya sai Allah ya tsamar da su daga wannan sai yafi sai kawo da kai saboda alfawar wanda suka jingaya da shi saboda haka mujarradin shiga ɗarika ya yanta ga barin wuta to sai mutum ya ji wannan kuma sai ce aha to bari ji ta abin na gara ma kawai ba komai to sannan kuma ya fada cikin hadari domin shehu tijani wannan siririn layin da ma shi gita cewa yayi bi sharɗi adamil amni min makarin layi sharaɗi rashin sakankancewa makircin Allah to shi kuma yayin da mutum ya ce a to bari in je komai ba komai to yayin nan ya sakankancewa makircin Allah kenan ya ce ainihin da mutum jani ne bari in komai ba komai ba abin da za a yi in na mutu ma wuta zanji aljanna zanji ko kuma mutum dan yana da wata nasaba misali ce shi sharifi ne ai jika annabi ne mu jikoki annabi ba ma cin wuta wanda aka bari mu je mu abin da muka dama sai mutum ya je dinga abin da ya ga dama ko kaza duk da irin wayannan abubuwa wanda to suna yake cewa su kankance makircin Allah al'amru bi makarillahi kenan to abin da ke cikin hadarin wannan shine sai Allah ya shirya ma talala sai ya dana ma wani tarko a hanya kana jefa kafa ka ram sai a cike da kai me ya tarkon da za a dana mutum shine ba zai mutuna tijaniyar ba hin gatsiya ba dai dama ta kamar ka shine tunda kana ba tijani ba ba abin da sabo zai maka na illa to ba za ka mutu ka tijaniyar ba ana jefa tarko sai a kama ka da shi sai ka gaba ka bar duniya ba ka watsar tijaniyar ila ba ka koma cikin masu zagin shuta januwar dallar to idan sauran magana kuma kana ta da shi ko kaza kaza an kula to wannan shine abin da ke cikin hadari saboda haka yan uwa mu mita kaza abin da ake faɗa shine saban da mutum ya aikata a halin zuciyarsa ba tana so maye ba ai ba masu yi a cikin mu shine abin da za ka kalla idan mutum zai zauna gaba ɗaya bai sabo ba duniya ko bai da sabo shi baya iya sabo ba zai sabo to wannan masumi sunan sai dama shi ba magana ma kaza in wannan sai annaba ba sai annaba wannan ma asuma yake ce musu amma yanzu akwai wanda ya ya ce shi bai da sabo bai da zunubi in ba annabin ba idza qulta ma aznabtu qalat mujibatan wujuduka zambun la yuqasu bihi zambu yayin da ka fito kana cewa ni ba ban yi zunubi ba ni ba da sabo ba na sabo ni ba na zunubi sai halala ta faɗa gare ka mujibatan sana mai baka amsa sai Allah ta baka amsa wujuduka zambo samuwar kama kadai zunubi ce da kaga akwai kama babu babu laifin da wannan girma da kaga akwai samuwar ka la yuqasu bihi zambu ba ma zunubin da ya kai wannan girma ai da haka ke gana akwai katukon daga nan za faru na haka mutum ba zai ce ba shi da sabo ba saboda ba masu yi bane kai sannan ba ka aikata ka san kayi ba da hannunka ka yi sabo da idanunka ka yi da hancinka ka shaƙo abin da baka yi niyya ba gashi nan dai kunnan ka yi joma yadda baka shirya ji ba ko gashi nan dai abubuwa da iri-iri inda za ka fita daga gidanka kai ko baka fita ba yanzu ga waya na hannunka sai ka leƙo wani abin da ba shi kenan ba sai ka yi gulma sai ka yi munafunci inda ga waya na hannunka sai ka yi sai ka yi ƙarya ma an kai wasa gashi nan dai haɗari iri-iri ko sai dai wani abu ya faru dai to duk suna ga cikin kaba'irai da mutum zai ce bai da sabo kenan to sai muka samu ramana daga dariƙar tijjani daga shudu jana bal abbas samun Allah ya lamunce wa duk wanda ya shiga dariƙa sama to wayannan sabbuka da wannan abubuwa ba su cutar da shi ba ba za su zama madda bai bai su rike makafa gaban shiga aljanna ba ko ya je su jefa shi ba su ba eh saboda albarkar dariƙan nan albarkar zikiran nan da yake a albarkar ma na shudu shudu jan dai wanda Allah ta'ala sai ma duk ya kubuta daga wannan gaba daya zama clean sai je wa Allah lafiya lafiya lafiya kalau mun kula Allah ya samu dace barka shi warda Allah gafarta mana fala yuqar fala yu fala yuqarriban to wa man qadallahu alaihi yawa wa man qadallahu alaihi minkum bi zambin wanda Allah tabaaraka ta'ala ya kaddara masa yin sabo ji shi tujani Allah ya kaddara masa yin sabo to kai ya Allah ta riga ta jefa ma wal abdu ghairu ma'sumin ka san dai bawa ba ma'sumi ne ba fala fala yaqrubannahu to kar ya kusanci wannan sabo illa huwa bakil qalbi sai a halin zuciyarsa na kuka akan abin da ya aikata ba tana so ba ba zuciyar na jin daɗi ba ba tana nishadi ba ya aikata kuma yana kukan zuci sai dan ya riga ya karfi na bayar da iya na aikata kana da na sani kana kana abu to a haka zaka je wa sabo ko kuma mutum ya sabo a haka to wannan shine yake nuna ba ganganci bane ba kaza ba khaifun min uqubatihi mutum ya zama yana mai jin tsoron ukubar ubangiji akan abin da ya aikata yana mai neman tuba to wannan shine wanda nake faɗa muku cewa sa'uba zai shigar da shi ba amma wanda zai je aikata yana nishadi yana jin daɗi yana cewa ma bari mu komai abin da za a yi ai mu tijana ne mu yan faila ne ai mu kaza ne ai kaza ka ai alaga ta mala a wata hanya ka gano wannan wani shehun tukun ya koya ma haka hmm a an baro gini ta lazzari asali ba a fahimci karatu ba kun haka ne Allah ya kiyashe mu Allah ya tsare mana mutunci da imanin barka annabi sallallahu alaihi wasallam intaha wa salam intaha to nan ya tike wannan magana shi tijani ce a karanta radiyallahu anhu to to yanzu zai koma kan magana fadaloli kuma wannan shimfiɗa ce daga maganganun shi tijani da kuma cewa kar mutum ya samu amnu min makarin lahi kan mutum ya samu wata sakan kan cewa makircin Allah al'ula min fada'ilil qismil awwali na farko daga cikin falaloli na kashin farko kashin farko a cikin falaloli shine wanda aka faɗi cewa dukkan masoyin shi tujanima yana ciki ba sai dan dariƙa ba ba sai dan dariƙa ba ko masoyi kai tsallan masoyi ne ma kawai to ka samu wannan to ka san farko daga cikin wayannan kuma na farko a cikinsu shi ne mautuhum alal islam wal iman wanda da yake masoyin shehu tijjani masoyin yadda rika tijjaniya wanda baya suka gare su masoyi ne kawai ba ma dan riga bane shi to Allah ya lamunce masa mutuwa akan imani wal islam zai mutu akan musulunci ba zai zama kafiri ko munafiki kafin ya mutu ba a saniya na biyu an yi khaffifa Allahu anhum sakaratul maut ya daga abin da aka lamunce musu shine ubangiji subhanahu ta'ala zai lamun zai sauƙaƙa musu wato magagin mutuwa masu shi ta ba zai ji zafin mutuwa ba yanin yadda saura za su ji a za a sauƙaƙa masa ita cikin sauƙi zai mutu a salisa ta uku kuma Allah ya rauna fi kuburihim illa ma yasurruhum ta ba za su ga komai a cikin kaburburan su ba sai abin da zai faranta musu rai abin da za su ji daɗin da ganin su za su gani awa suka sabanin haka insha Allah arabi'a na hudu kuma an yi aminahum Allah fi jannati ubangiji tabaraka ta'ala zai amintar da su a cikin aljanna alhamisatu na biyar an ya gafira Allah lahum jami'a dhunubihim ubangiji tabaraka ta'ala zai gafarta musu dukkanin zunuban su ma ta kaddama min hawa ma ta akhara abinda ya gabata wanda suka yi da can wa ma ta akhara da wanda bai jirkin ta basu ma sai nan gaba za a yi uzbillahi Allah ya kiyaye mu to duka dai Allah zai gafarta musu shi in dai masu yin shudu jani asadisatu na shida an yi addillahu ta'ala jami'a tabi'atihim ubangiji tabaraka ta'ala zai biya musu dukkan basussukan su wa mazalimihim da dukkanin zalunce zaluncen da suka zalunci wani min haza'in fadlihi daga cikin fadalar wato tuskokin fadalarsa la min hasanatihim ba daga cikin kyawawan ayyukan za a diba a biya ba a Allah ne zai bude tuskarsa ta fadala ya ɗebo ya biya musu ba cikin aikin za a diba ba a lahira idan an je manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi sahabbai ya ce atadaruna man huwal muflisu manzo Allah ya ce kun san waye muflisi kun san waye muflisu wanda aka yi waso so aka talautar da shi ya tsaya ce kun san waye matsayaci a lahira sahabbai suka ce to al-muflisu fina malla dinar lahu wala dirhama to mu dai wanda muka sani muflisi a cikin mu a nan a cikin mu dai a duniya al'ada aka ce wanda yake wato an masa waso so ko an talauta shi an tsiyata shi to shine wanda ya wayi gari bai da ko dirhami ɗaya ko dinari ɗaya komai ya kare babu an kwashe duka to wannan shine muflisu a gurin mu kamar mutum ne ya uzubillah ya je ya ciyo bashin banki irin ko yan kasuwa da suke za su ciyo bashin banki ko kuma yan kwangila ko ma'aikata dai haka manya sai su ciyo bashin banki kuma su kasa biya kare su zama arziki ya same shi ko wani abu dai wani dalili sai sa ya kasa biya kuma me banki yake yi dama akwai abin da kace collateral ko dama ka rubuta wani abu da kace collateral za ka bada wato garanti na cewa kana da kadarar da za ta iya biyan wannan bashin in gaza biya a ƙa'ida dai kuɗi za ka kawo hannu a hannu yadda aka baka an baka so a dunkule za ka bada so a rarrabe duk wata ka bada kaza amma inda za ka gaza biya fa a long ko kuma ka mutu ba ka gama biyan mu ba to shine sai ka kawo wani abu wanda yake kadararsa ko kimarsa ta kai yawan kuɗin da dama za su ranta ma ta yadda in ta ɓaci sun san da za su faɗa kuɗinsu shi ne ka ba da gidanka takardun gidanka ko gaba da wani shaida na wani abu na mallaka wanda za su iya yarda da shi to wannan collateral kenan to wal iyaz billahi sai mutum ya je karɓi bashin banki ya fara biya sai tsiya ce kare arziki ta same shi ya asarar dukiyarsa sai kasa biya to kana nan in Allah da zaka ga banki sun zo sun sawa gidansa gwanjo kana nan da zaka ga ma sai da gidan an fanta shi daga ciki sai an waye gari da komai muflisu kenan wannan ba wanda ya tsiyace da kansa ba wanda aka tsiyatar shine muflis shi zai cewa wanda aka yi wa waso su ma'anar waso su an daka wa dukiyar kawawa kuma an kwashi da irin wannan sai sahabbai suka ce mu dai a gurin mu in an ce al-muflis shine irin wannan wanda yake an masa waso su an kwashe dukiyarsa duka ya zama bai da komai ya tsiyace sai manzo Allah ya ce a ai al-muflis a gurin Allah a lahira shine wanda zai zo yayi sallah a duniya ya samu lada a cikin ta ya yi azumi ya samu lada ya yi zakka ya yi hajji ya yi duk abin da yake na ibada ya yi nafilfili ya yi sada zumunta ya zo da tunin lada gashi nan jibji guda ana auna ladan nan aljanna za shi tabbas aljanna za shi saboda ladan sa yarin jayi aikin banza to amma kuma fa ya ci wa qaddara ba haza wa akala mala haza wa zalama haza wa kaza Allah dinga bayani fa yuda haza min hasanati wa haza min hasanati sai ya zo wa Allah a halin ga dai tilin lada ma'ana kamar mai kudin mai kudin lahira ne shi yana da dukiya mai yawa da ya zo ita a gun Allah yanzu ana auna aljanna zai tafi sikelin sa zai nauyi to amma matsalar shine ya zalunci wancan ya muntsini wancan ya maru wancan ya kwashi kudin wancan ya kashe a banza ya yi haka dai zalunci ko duk ya yi wasu abubuwa dai ga san ya ci dukiyar wancan ya maru wancan ya zalunci wancan ya kaza ya kaza duk sai suka Allah ƙara ya ubangiji wannan nan daga shan ya zalunce mu shi ko Allah dama masani ne yafi kowa sani wace an yi zalunci to sai Allah ya sa ai hukunci sai a ɗebi ladansa shi wannan da ya zo mai yawan ladan nan sai a ɗebi ladan sai a biya wancan abin da ya masa da kama reshi ran nan ba ba da haƙƙi ba to mun ɗebi ladan mun biya shi to shi kenan kakan su ita jiga sai wani ma ya zo shi ma sai a kwasa a bashi shi ma sai tafi sai wani ma ya zo a dinga sasalin ɗin mutane a dinga sasalin har sai a wayi gari ladan gaba ɗaya kakab ya ƙare ɗazu fa da an auna aljanna da tafi ba auna ba an tsaya biyan bashi ladan ya ƙare kaf kuma ga ma sauran mutane ba a ga biyan su ba subhanallah ga ma sauran ba a ga biyan su manzo Allah ce sai a ɗebo su kuma zunubin su sai a zubga mai shine biyan to suna ba kai yanzu ka ga babu kuɗi da za a biya ka eh to zo kawo nauyin nauye-nauyenka da ke kanka ɗanka a rage ma sai a jibga ma sai a rage nauyinka sai a jibga mai sai a rago na can ma jibgamar sai ta shiga ba ɗaya bai da kuma sai ta futa to wannan shine mufilis na hakika in ji maza Allah to kaga irin wannan iflasin banda masoyin shi tana ciki shine abin da yake faɗa nan gurin can an je lahira an yi addi Allah ta'ala jami'a tabi'atihim ubangiji zai biya musu duk abin da ake bin su irin wannan wa mazalimihim da duk abin da ya kama na zalunci ya afka tsakaninsu da wani min khaza'ini fadlihi zai biya ne daga cikin taskokin fadalarsa shi Allah. La min hasanatin ba za a biya daga cikin kyawawan aikin su balle su zama mufulisai. Abubuwan su ya kare su su tafuta ba za a haka ba. Haka mashin shi za su zama. To wannan ma yana daga cikin abin da yake wato sai mutum ya guji amnu mai makarar layi. Ba wai ka ji wannan shi kenan ka je kurin shi kenan ka dinga abin da ga dama. Ai duk ƴan labbaikum da aka ce ƴan labbaikum da wannan suka fake. Nan gurin nan suka makalewa. Daidai nan din nan suka makale. haka kawai nan wani ya zo daga ziyara wallahi malam a shi na faɗa daga ziyara malam ya ciki da power bank ina mai tsada power bank ina na sama dan hidima da shi ana ana karatu ana abubuwa wallahi ya ciki da shi kuma muka haƙaƙi lalle lalle mai ziyara ne shi da power bank saboda ban da shi ba wanda shigo ya shigo ɗakin a lokacin kuma ya tashi zance har yanzu na gashi zan tana fama na ma dai ba zan magana ba sai tana ma Allah mai mun da wani shikenan ba sai an magana ba abubuwa da yawa ɗazu ɗazu ɗazu na ce ga wani zakir shi ma faila yana cikin masallaci yana ɗan kashin gida yana ɗan jan tarbi shi ya ɗan yi lulu hakan nan yana farka ya ga an yi ciki da wayarsa shi ma an yi labbaiko ba waya a masallaci za wuya tsanin da Allah irin wannan wani mutum kuma taɓa ce cewa mu ai Allah zai biya biya tabi atina aina a wallahi ba da ganganci ba Allah ya kyauta wadda ka duk wannan yan wakan ma wani munkiri kuma ji wannan ya samu inda zai so ko hanci ma sa gora mu buge hancin naka ba sa gora mu buge hancin zalika fadlullahi yuti man yasha fadala ce ta Allah yana kuma da ita ga wanda ya gana oh to mun gode alhamdulillah asabi'atu falla ta bakwai Allah yuhasibuhumullahu ta'ala ubangiji subhanahu ta'ala ba zai musu hisabi ba wala yunaqishuhum ba kuma zai tattauna da su ma akan ayyukan su duniya ba wala yasaluhum alal qalili wal kasiri yawmal qiyamati Allah ba zai tambaye su ko akan abu kadan ko abu mai yawa ba a ranar lahira Allah ba zai tambaye su wannan ba tambaye su ma ba za tambaye su ba ka san hadisi ya zo manzo Allah yana cewa man nuki man husiba uqiba ko man nuki shahusiba man husiba uqiba di ya zo duk wanda aka tattauna da shi a lahira Allah ya tsaye da shi ce kai tsaya na mun tattauna to ka shiga matsala hisabi za a yi ma kenan man nuki shahusiba kawai in dai aka yi ma munakasha aka tattauna da kai aka yi ma wato abin da kace defense a jami'a misali sai ka zauna ka kare kanka akan abin da ka zo da shi shine ma'anar munakasha mu haka mai kiranta dama turanci da larabci ka haka mai kiranta dama don da dama munakasha ma'ana a zana a tattauna da kai sai ka kare kanka da abin da ka zo da shi to husiba wannan kawai hisabi a gama wa man husiba shi ku duk wanda aka yi hisabi uki ba sai an mai uba kawai in dai za a yi ba wanda tsallake ba wanda ya sai tsallake inda za a mai hisabi sai dai rahama Allah kawai ta dube ka amma in dai hisabi za a zauna falle falle dalla dalla a lissafa wala ba kai ba to mu sai Allah ya lamunce mana shi ya ga mana dalla a lahira ba wanda zai mana hisabi a lahira kuma kaf ba wani wali da zai shigar da mutanensa aljanna bila hisabin wala iqabin siwa ana shi ya faɗa ba hisabi ba uquba ni kadai ne zan wannan ni kadai aka lamunce haka a duk wani wali yanzu zai tsaya tukun sai an bincika kayan mutanensa amma banda ni ni Allah ya lamunce mana zuciya za a yi batija ne a lahira to frigate ne ba wanda zai mai kofa ba mala'ikan da zai tare kai ce tsaya a duba a duba me ni mutumin shautu jani ne wuce za ka kawai wani wali washi sulusi burhan Allah ya jada shi da wani wani wani wani muridin sa zai mutu ya dame shi shi bai iya tambayi kamari ba man rabba kama shi samu ya kasa da cewa ya zo dame shi ni bai iya mai sai wata mai kabarin mai kada kanka da sani ai ni tsoro nake ji shi wallahi na kasa ni ban iya da kuma ni ka san ban da karatu ni ban ma iya larabci ba ni an ce ya dame shi shi ya ce kai in mala'ikun sun zo da sun tambaye kamar baka ce kai a madina sun si burhani kenan mun kanta a tafsiri ko sai na umar idan ta tabbata gare shi waya ya lahira wai mala'iku suka zo marrabu kai ce a ku za ku tsaya ku ga marrabu ku zauna ku ga mu marrabu tukun ni za ku ga marrabu ku za ku ga marrabu ni umar dan hada ba za ka tambaya marrabu ka kai za ka ga mu marrabu ka ga mu marrabu ka tukun sai ga bayani marrabu ka ina haka ƙwarai kuwa sai na ne ya kashe fiye gani ya shiga umar can ya mala'iku sun gama da shi ya juya kansa yana musu imtiya ne ya san mashi amsa malam duka kake jin wani abun babba wa mala'ika ya kai dan adam ne ha dan adam balle musulmi dan adam musulmin balle mumini muminin balle na annabi muhammadu kuntum khayra ummatin urdan nasi kai balle ya ce maka bata jane balle dan fayila shehu ibrahim hu la ilaha illa mun gode Allah alhamdulillah in wa malam yana yawan gaya mana in yana magana yakan ce bata jane bai san kansa ba to wani lokacin kuma rahama ce rashin sanin kan naka ma gara kaka san kanka ya yi mutum ya san kansa ma wata kila ba san da za a tsaya ba yanzu ma ana mana labbai ko na dauke wani hawa bank mutum ya san kansa kuma ya ya tsaya haka kaji Allah ya samu dace wannan duk fatala ce kyakkyawan sa da muke wurin Allah tabaraka ta'ala kuma duka ba don wani abu Allah ya shirta jani wannan ba duka falala ce da girma shi yasa yace mu dariqan mu a da'ilatul fadliyya take shi ko da an ce falala ba yadda zaka yi Allah ya ga dama yi abin da ya ga dama yi za a ce aka haka hmm dan karamin guri za a baka a Najeriya ka rike amma duk abin da ga dama kai ba mai tuhumarka sai Allah ne zai yi abin da ya ga dama ba ga wanda yake so so fa Allah in mutum ya ce ba za ta yi wuto Allah yake tuhuma da cewa wato ba shi makadira ba zai iya ba to in ko Allah ne a wurin ka gajiyayye to shikenan sai ka bayani miji a'udhu billahi mu da wannan Allah ba irin namu bane kai dai ka san inda ka samu naka daga baki da hmm to ka gani ya Allah asaminatu na takwas an yi zillahu an yi zillahumullahu ubangiji subhanahu ta'ala zai inwantar da su fi zilli arshihi aya wato inuwa al'arshin sa yawmal qiyamati a wannan alqiyama Allah zai sanya sa inuwa al'arshin alqiyama ta gudanar alkiyama wani ne da babu wata inuwa in ba ta al'arshin ba ko dai kana cikin yana al'arshin kuma kana cikin rana kawai cikin biza ɗaya ne asaminatu atasi'atu na tara an yi jizahumullahu ta'ala ala siradi Allah tabaraka ta'ala zai tsallakar da su kan siradi asra'a min tarfati ainin mafi gaggawa daga kifta gani kafin ka kifta yana ka bude sun tsallake siradi to wannan wata babba ce Asimu dan barha ya kafin Annabi Sulaiman ya bude idan sa ya rufe kan ya rufe idan sa ya bude ya ga gadan birgisa gaban sa ya kawo shi sai wuce kan siradi ne ba zai yi ba kama bude ido eh mun gode Allah saboda kafin fiye da gaggawa da ita gani alaka wahilul mala'ikati kuma za su tsallake ne akan wato kafadun mala'iku mala'iku za su dauke su tsallakar da su wannan duk masoyin shi tijani ba fa sai ba tijani ba ba sai na dariƙa ba mu gani da abin da ake faɗa nan ga kowa da kowa ne in dai masoyin shi tijani ne mai sallama ba mai intiƙadi ba to diya shiga wannan kaga ba wani babban abu bane ba ce muka ce ka zo ka dariƙa ba lagace ai tsoro nake ji kan zan yi dariƙa ma in je lahira a shana ibida a sana wuta to kaka yi dariƙa so shehu tijani kawai sallama kar kai jayayya da abin da ka ji an faɗa kansa kar kuma kai suka a cikin manganin iya ka abin da zaka kenan da Allah wani wani abu ne mai wahala is it a big deal kawai iya wannan ake nema abin ka ba kai kuma ka je lahira duk wannan fallar ka samu ba ma hasada mu ba ma hasada dai ka samu duka amma dai kuma kai ma kai mana hasada da abin da zaka gani mun samu dan kai ka san wanda dai aka yi maka wannan mu ko muna ƴan cikin gida eh ah wallahi ake ka san eh ne mutum al'ashirat falala ta goma an yi tsiyahum Allah ta'ala Allah zai shayar da su min hauzihi sallallahu alaihi wasallama daga kogin alkawsara kogin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alhadiyatu asharata falala ta goma sha daya an yi dahilahumul lahul jannata an yi dahilahumul jannata Allah zai shigar da su aljanna bai gaira hisabin ba da hisabi ba wallahi kabin ba da hukuma ba fi awwal zumratul ula a cikin farkon tawaga farko da za su shiga aljanna ka san fa shi jira da kake ganin sa ba karaman azaba ce da shi ba kana kallo a zo a kwashi tawaga guda a tafi aljanna kai ka jira baka san ma inda zaka ba kai a ƙarshe to ko dai an tabbatar maka aljanna zaka kuma ko da ga tiket din aljanna a hannunka amma ka dinga zara ido kenan kana kana kana kana kirjin kana duka uku uku kar a zo a ce wani wani wani yanayi ya jawo an canja ko kuma mala'iku su sun gano wani wata falda guda da ba bude ba da a cikin kayanka hmm da zan aka ce da kai an yi first batch a wani abu kai kana cikin second batch to na rantse da Allah in hankalinka ya duba dage ki ya Allah ya Allah ya Allah wani kuwa shi ne da aka abin da yake waɗansu wata ce a nan garin ana ta kiran alhazai suna tafiya ana ta kira ƙarshe dai zuwa sai ta rage gidan santa ofisa ɗin ta ne tafiya ta ce ana sa kwana saboda kawai ta kasa yadda cewa fa to gara tana nan kusa yadda za a yi ita yi haka zancen yake bara da Allah ya kaddara mu hajji kaga mutum zuwa ba saboda haka kuma tuntuni shekara to bari in ce daga sanane wayo dai akalla shekara 20 nan baya dai kullun cikin zakwa nake da tunanin ya zan je inda manzo Allah yake ya za in je wurin nan sai Allah ya kaddara mu zan je sai naga sai turawa ake to dama ya international kenan sai karshe karshe za ta ni kuma kaga sabon alhaji na zo na hawa international za su gaya muku ka tambaye su masu gida kusan dana bacci ne da dare ko karamin motsi ka sai na farka waya ta kirji na take kwanciya saboda ko za a bugu kullum na farka wayar na ke fara kira waya ake ciki duk bayan da yake muna kasa gamsa ganin nake kawai abin da fashi ta zai zama ina baccin safe bayan wazifa bayan asuba waya ta bugo ina duba ina magaji magaji na ga sunansa ne ban san ne tsalle da kan garin da suka kasa ba ina dagawa ya ce ai yau tafiya da shi shi ya ce yanzu a fitar ta yi kwarai kuwa tabarakar rahman wato jira ba shi da daɗi in ce mun shirya ba ta ga kai baka sa abin dariya ba har ko kai mu airport kuka dawo kaga da tun bakwai muka garin nan amma ina ji sai wajen karfe uku muka tashi sai da jirgi ya fara daga na suna wai ashe ban karya ba sannan fara jin yunwa wallahi na rantsewa da girma Allah sannan fara jin yunwa ni ne mai zan so malam cincin da waye da waye in bashi ci saboda wai na ganin jikin girma amma ni ban tuna wa ya kamata ni ma in sai wani abinci ko wani sai da na jirgi ya fara daga na fara tunawa ya shi ba da nan jigina na kujewa ya shi ban karya ba arewa kuna na a tsaya ina alhamdulillah Allah iya mana Allah ce da mu da alhamdu Allah sassan to jira shi ba shi da to ko alahira ne aka zo ga ka kana tabbatsin shiga aljanna na amma kace jira akwai wanda za su tas ba sakan ba kai na to sai Allah ya yi wa ɗan masoyin shautu dan wani gata su a cikin azzuratul ula za su je a tawaga farko za su kai aljanna insha Allah mun gode Allah alhamdulillah Allah sanya ma cikin su saniya ta asharata ta goma sha biyu an yaja alahumullahu ta'ala mustaqirrina fi illiyina Allah tabaraka ta'ala zai sanya su matabbata ne a aljanna illiyina kuma dan ita aljanna fa kashi kashi ce shiga aljanna falala Allah ce amma ɗaukaka a martabobin aljanna wannan aiki ne shi kuma mun yi wannan karatu ai shiga aljanna aslan mutum ya samu shiga aljanna wannan falala ce daga Allah sai Allah ya so falala su ci ba wani aikin ka zai kai ka la yudhilu ahadakum amaluhu aljannata walau ana ba wanda aikin zai kai shi aljanna ko ni inda manzo Allah illa bi rahmatillah sai rahama Allah ta kai ni to rahama Allah ta kai kowa aljanna amma kuma ɗaukaka a cikin manazilul jannati wanda ita aljanna manzila manzila ce babbar ta ƙarshen kololuwar inda annan annabi Muhammad yake sallallahu alaihi wasallam ita ce illiyin sunanta ko firdaus da to Allah zai sanya ɗan masoya shautu jani su zama wato matabbata a cikin illiyin ne su min jannati adlin a cikin aljannatu adlin nan da kake ji ana faɗa to a cikin da za su zauna as-salisatu ashata ta goma sha uku annan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yuhibbu kullu man kana muhibban lahu radiyallahu anhu manzo Allah yana son duk wanda yake masoyin shi tijani kana son shi tijani eh to kai kana cikin masoyin manzo Allah annabi yana son ka wanda kuma ya zama masoyin shi tijani bane shikenan ya rasa wannan soyayya ta manzo Allah to yanzu kai ko duk wa'ancan farolin na baya babu su aka ce iya wannan ka samu annabi na son ka kai yaya kai saka shi da wannan layin to ai wannan shi fi ko ne girma ma almar'u ma eh man ahabba kamar da shobra yake faɗa da dallan walau lal tazazun fil jinani bi nurihi lama hanna eh na wala huldu kullu mubasari in ba dan mun tabbatar in an shiga aljanna za a ji daɗi da kallon hasken manzo Allah ba yau me za mu shauki zuwa aljanna mu je mu aljanna da kike huta gaji da wanda ya fiki dan shi aka yi ki in ji mai waka wa yake wakan nan ne mashi da Musa ne sallai ala khairul wara faga filana ya rabba na bi jaye sayyidul wala ko a cikin yake da wannan to ai dan da a ji dadin ganin manzo Allah ne a cikin aljanna ma muke ta shauki ma mu je can ai ba wai aljanna ce akan kanta ba ita ce gaya ba kai ba gane ba ita ce gaya ba ita ce manufa ba dama manufar annabi Muhammad ne to sai aka samu kai tun a duniya manzo Allah ne san kama aka kaga moriya alhamdulillah Allah sanya ma ciki arabiya ta shata ta goma sha hudu anna mah anna muhibbuhu radiyallahu anhu ta masa shautu jani la ya muta ta yakuna waliyan ba zai mutu ba sai ya zama waliyi in yi ya ce wannan man adali waliyan ku fakara zan tobil harbi ha haka yace ko wanda da ya gaba da walina na yi masa izini ya fito akwai yaki tsakanin to shikenan wa man ahabba li waliyan kuma fa mafhumul mu'akasa mun yi wannan zancaran nan mafhumul mu'akasa tunda ya ce wanda da ya ki waliyina akwai yaki tsakanin mun yi da shi ya fito zamu yaki inji Allah Allah ya aiko mana goran gayya ka fito za ku gabza america ma yanzu ta doma ta aiko kasa ku goron gayya neman gullaɓe za a fara mu dinnan yanzu da najeriya za a aiko da goron gayya a america za a yi yaƙi dai fice za mu nemi nijar ko mu nemi nuri mu je mu kuya sai an gama da a kawai to kai kai faɗa da wanda ya fi ƙarfin ka kace za ka zauna lafiya ka san tafi karfin ka ne to yaya kuma Allah shi ne yake gayyata ka ka fito ai akwai da babu ce kawai da haka wanda ya so masoyi na shi kuma shi kuma ya kenan za a yi da shi shi kuma sai a so shi a karrama shi a yi masa da abin da ya kamata to saboda haka san shi wata jani sai ya sa mutum zai zama waliyin Allah ma'ana masoyin Allah saboda ya so waliyin Allah za ka zama masoyi masoyi masoyi ne yayi haka ma maki maki shi ma maki ne shi sa wanda zai gaba da maki da masoyi na ni kuma na ce fito za mu yaki saboda makiyin masoyi maki ne to kuma wanda ya so masoyi na shi kuma masoyi masoyi masoyi ne ai wanda aka sai shi kuma sai a masa abu shi yasa duk wanda yake masoyin shi da Allah ya mutu ba zai mutu ba hatta ya kuna waliyan har sai ya zama wali saboda yana son masoyin Allah wa hadhihi al-arba'u wa hadhihi al-arba'u asharata wayannan goma sha hudu da makaranta yanzu fadilat tahsulu li kulli man ta'allaqa bi shaykhi bil mahabbati wa taslim za su tabbata za su samu ga dukkanin wanda yake masoyin shi tijani yana ce da shi yana son sa ya sallama masa ba sai an shi da riga ba ila akhir ma marra har zuwa ƙarshen abin da ya shuɗe din nan walau lam yakun akhir liqati radiyallahu anhu ko da kuwa ko da kuwa baya cikin wanda suka shaɗa riga sharuɗi yana son sa ya sallama masa baya intiqadi ba kuma ya itirazi gare shi ko ga ɗan ɗariƙarsa shikenan wa amma man akhadha liqatahu radiyallahu anhu amma wanda kuma Allah ya sa shi kuma ya ja karɓar liqatul janiya fa رضي الله عنه وارضاه عن نبيه فإنه يحصل له ما مر من الفضائل to shi wanda ya shiga likita janiya wa'annan goma sha hudun da aka faɗa a sama duk yana da su automatic wa yazidu ala zalika ma yati amma abin da zai zo nan gaba kuma to shi kuma zai karu akan wancan din tun daga 25 ta 15 da zamu faɗa yanzu har zuwa ta ƙarshe ta 40 ma'ana guda 26 cip cip ya karu akan masoya kawai masoya kawai wanda ba ya ɗari ga ba sun san da sha hudu ne kawai kai kuma kana da wannan sha hudu kuma kana da ƙarin ashirin da shida a kai arba'in kenan cif ga sun zama karanta yanzu alhamis ta ashanta ta goma sha biyar wadda ta ce ta farko a cikin wanda take bantu ga yan ɗari ga kawai anna abawai akhizu wurdihi cewa iyaye biyu na wanda ya karɓi ɗari tijjaniya da babanka da babarka wa azwajihi da matan da ya aura ko su hudu ne kuma nawa ne ma wa zurriyatihi munfasila anhu da ma zuri'arsa da suka fita daga jikinsa lalla hafadatu amma banda ƴaƴan ƴaƴa maza banda jikokinsa na wajen ɗan namiji jikoki na wajen ƴa mace dai da kuma ƴaƴan da ya haifa da jikokinsa na wajen ƴa mace to komai yawan su waɗannan ya dukuruna jannata za su shiga aljanna da gairi hisabin wala iqamin ba hisabi ba uquba za su shiga aljanna buɗe za a yi hanhai kawai su wuce kaga su ba faɗa rika suke yawa wayannan da aka lissafa ba sharadi ne suna tsarika ba ma fasar ɗariƙa ba da su kai ne kayo musu ɗariƙar man gani an da gwada Allah kai dama naka iyayen da suna yi ni ma na wadda suna yi mun gwada Allah alhamdulillah ko ƴaƴan namu ma duk za su yi Allah yadda matan ma duk suna yi mun gwada Allah duk suna yi to wai ma da ma kaddara ma ba sa yi din duk a ce wa'anda aka wadannan duk zuwa ma ba sa yi to kai kaɗai da kake ɗariƙa duk ka jawo su la ilaha illallah a ne mutum to yanzu dan Allah ƴan uwa jama'a ku zo ku je ɗariƙa ko dan iyayen ku su tsira ku zo ku yi ɗariƙa ‘ya'yanku da matanku duk su albarka. Bigar hisabin wala iƙabin ba hisabi ba uku ba duk za su shiga. Wata gufaru jami'u zunubihim za kuma a gafata dukkanin zunubansu a saga'ir wal kaba'iru da manyan zunubai da ƙanana duk za a yafe musu. Wato adda anhum jami'a tabi'ati kuma za a biya musu dukkan basu sukan su a lahira. Bishar da Allah ya zura minhum sabbun amma sharadi ya zama a cikin su ba wanda ya zagi shutu janfa. su wayanda aka lissafa din can wala bugudun kuma makin shutu tana cikin su wala adawatun babu mai gaba da shutu jani fi jani bi shekhi wa bi sharadi dawam al mahabbati kuma sharadi ya zama sun dawoma suna son shutu janin su ma ba wai suna kinsa bane kare zama sun fara sun watsar walau lam yakul lahum ta'alluqun bi shekhi aslan ko da su ba sa shi da riga batun farko ba sanatai da shutu janin ba wa inna ma nalu zalika kawai sun samu wannan falala ne bi sababi intima'ihim ila ahizul wurdi saboda kawai sun jingina da wanda ya karbi da riga shi ne dan su duk shi ja musu wannan ko mijinsu ko kakansu ko wani abu an kula ba shi mana me yake so ba shi eh bugewa to sannu sannu rabu da shi baye ne ai mai bam bam baye bam rabu da shi an kula as-sadisatu asharata ta goma sha shida annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam adafahum ilayhi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba su ya zuwa ga kansa haisu qala yayin da manzo Allah yake faɗa mu khatibul lishaykh radiyallahu anhu yana mai magana da shi tijani san da ya ga shi tijani radiyallahu anhu yace fuqara uka fuqara'i manzo Allah ya ce da shi tijani almajiranka almajiraina ne ko fakiranka fakirai fakirai a wurin waliyai in sun ce fakiri suna nufin muridai kawai wa talamizu suka talamizi haka na almajiranka almajirai ne wa sahabuka ashabi abokanka abokaina ne haka manzo Allah ya gaya shi ta tani fa ma asharafa hadhihi idafa kai mamakin daukakan wannan rabawa annabi da kansa ya dauko mu ciccibo mu gaba daya kawo mu jikin sa ce mu dinnan duk kayan sa ne ba sahabbanka bane sahabbaina ne ba almajiranka bane nawa ne ba muridanka bane nawa ne haka manzo Allah ya gaya shi ta tani a wannan ya isa falala kuma ikon Allah don wannan magana ta shautu dani ma a nuna mana gaskiyarta ƙarara a zahiri ma duk da mun san ba mu hukunta sai abin da shautu dani ga mana an yi ba hukunta muke akai ba amma da yake Allah yana son ya nuna mana gaskatar wannan zance sai da aka ɗauki shugaban mu gaba ɗaya mu muridan shugaba babban na farko da sai muridan shautu dani kuma shine babba a cikin sahabbansa duka shine Allah harazmi wanda ya rubuta littafin jawahirul ma'ani wanda shautu dani yake faɗa a wani yare wanda yake na zaurance yana cewa la yanalu minni ahadun shay'an illa bi wasati aliyan harazima babu wanda a cikin ku zai samu wani abu a wurina kowaye sai ta kan alharazimi to ko da kike zance akwai zaurance a cikin sa amma mu je a zahirin to alharazimin nan babban sabbin shirju jani sai Allah ya dauke shi tariyan tariyan tariyan tariyan sai da ya je filin badar sai ya faɗi ya mutu sai aka binne shi nan inda sahabban manzo Allah ne kadai a wurin ko sarkin maka kake yi ko kai ne sarkin maka ka mutu baka isa dauke ka kai ka cikin sabon badar abun ne ba baka isa ba kai kada sabon badar iya sabon badar ne kadai har kwanan gobe sai kuma alharazmi su kadai ne a gona kwanci sai Allah ya dauko babban sabon shirin jani ya sa a cikin su wannan karama ta isa karama da da alhazai suke zuwa lokacin da ba a lallata alamomin da ke kan kamar buran badar rubuce-rubucen da ke jiki har yanzu na akwai wanda irin tsofaffin alhazai na can can can za su iya zuwa suna maka kawarinsa amma yanzu da an lalata alamomin ko baki aka shiga kawai ko duk kaburburan duk karaɗe ne duk alamar da ke kai da ake gane wani sun cire sai wanda suka daɗe suna zuwa ko suka sani suka sani mala ya nuna min wa'yansu daga ciki wanda ya iya riƙewa tamam in ba wanda ya sani ba zai iya sai kuma wanda suke dama suna taswira na ga yan shi a mutanen iran kuna wani garin da dama yan shi a ne sun zo su da taswira suke yawo maf ne a hannunsu kati guda a gani sun nannaɗe shi su buɗe su dinga duba sai ga sun yi wani waje kawai sun gano wanda suke nema hezji tsugun na ga sun tsaya suna ta addu'a suna ta wasu ne da sun sai da nasu sun suke amma duk sun lalata da duk a rubuce ke kowanne gashi nan kabarin wani da in ka zo masu tsaron wajen ma in ka zo kai ziyara sai ce maka turidu an ta zura shekal magarabi kana so ka zaci shehi magribi shehin magrib alhalami kenan in ka ce eh dama kai kana cikin masan ka zai shi sai sun nama inda yi sai ga sha nan sai ka je ka ziyara ka in ko wanda yake wa dan dariƙa bane ko kaza kaza kaza shi ba wurin sa ya gama sai tafiyar sa shikenan misali ko amma yanzu sun lallata babu wannan alamomin ba za ka gane ba kuma ma ka je ka tambaye su ma sai su kore ka mu dai mu je badar din ba mu je ba amma ina fata Allah ya gwada mana wata mun koma barka annabi mu samu mu je badar din ita badar din ce yanzu ta bauɗe hanyar da za a ke bi tsohuwar hanya zuwa madina to yanzu sun canja wa mutane da rashin sai suka yi wani titin sabo sai suka ɗauke hanyar daga nan sai zama inda za ka je bata to sai kana za a yi to kuma hakan ma dai kamar suna ɗan wani restriction haka ba sa za dai mu jin Allah yadda Allah dai iya mana kawai na biyu an da kibiri da rani la da biyu suna sanar suke wannan abubuwa duka ba komai su ma nasa aikin suke ai shura dallan yanzu ga ba dan ba dan an aje wa'annan mutane da basu ma san waye a wurin ba sallallahu alaihi wasallama aka ba su rikon garin aka ba su iko da wajen kai da yanzu mu aka bari mu zubai da zama kwakwalo annabi ma da kauri ɗan mu mu zubai aka bari a nan mu muna dabdala malam ba hai kwakwalo shi ma da kaurin ma gaba da muna ganin kamar soyayya ce kuma na rashin da bi da haka Allah komai ya akwai hikima ciki sai Allah ya kawo wayansu daban wanda ba su san waye a kwance agun mama kwata kwata da takalmi za ka suna yawa gaban annaban ba da ta gari aka mazu kiyama gaban shi karewa to kai kai wannan in ka zo da ka tsaya sai imshi imshi imshi imshi wuce zo ka wuce zo ka wuce ba sa bari ma ka tsaya kai wani adda ko kai ta zuwa sai an sun yi rasa yadda su da kai to duk gaba gida amma dai mun gode Allah to yanzu dai kaga shautu da manzo Allah ya gaya masa cewa almajiransa almajiransa ne sahabbansa ma nasa ne wannan abu ne mai madaukaki kwarai asabi ata shata na goma sha bakwai anna kulla ma yu'zihim ta duk abin da yake cutar da su fa innahu yuzun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam to wannan yana cutar da manzo Allah ne in ka cuta almajiran shautu dani cutar tana kaiwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam asabi ata shata shi sa manzo Allah shautu dani ya gaya mana ya ce manzo Allah ya ce masa ka gaya wa almajiranka kar su cuta da ni kar su cuce ni Shaidu zane ce, Ya Rasulallah, ya za a yi cuce ka, sai ce, In iza aza ba zuhun ba zan. In sashin su yana cutar da sashi, cutar na isowa gare ni, sau da kasi. Su kula da haƙiƙin wace ka tsakaninsu da soyayya juna. Kasi abin da yake zai cutar da ni domin yana isowa gare ni. To kaji. Asabi ta ashata, ta goma sha takwas, annan nabi sallallahu alaihi wasallam ya haduru hum yana mauti, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana halatto su yayin mutuwa. in an zo mutu annabi na zuwa inda za ka mutu sai ya zo wurin to kaga annabi na zaune kuma waye kuma zai wani ganganci ko shi mala'ika ma in yazo sai dai da dabi to annabi na zaune kuma ai kai shikenan gata ya kare hmm daga baki da atasi atashata ta goma sha tara annahu sallallahu alaihi wasallam ya haduruhum inda su'al malakain cewa manzo Allah sun san kuma zai halatto su yayin tambayar kabari in mala'iku zo za su yi ma tambaya za su ce maka waye annabinka to gashi a zaune ma to kaga yaya kuma eh to tambaya kuma yanzu yanzu ku zan tambaya waye annabin ku ni daga na wannan kaga ma yazo guri na ma dan ka sanna wani to kai kuma ba misali ba ma tambaye ka ba to daga annabin sun tsara a gurin kuma shikenan ba tambaya ita tambayan nan ma nau'i ne hisabi kuma dama man husu ba wuki ba in ga ma hisabi ma yau ba za ma ni ba wanda zai tambaye na gaba ba wanda zai tambaye ni tun a duniya nan na kaure duniyar nan da faɗa wa Allah duniya kowa ya ma ubangiji na sun sani kowa ya annabi na ma sun sani dan na faɗa to mai kuma laika bai sani ba ya zata meni ai da sun sani sun san waye annabi na sun san waye Allah nawa sun san waye ina da alƙibla ta sun sani sun san duk abin da nake sun sani me addini na sun sani musulunci nake to kuma me za su san meni kai ma ka sani balle su yanzu a nan ga duniyar nan duk akwai wanda za a ce wanda zai buce ce bai san addini na ba ko bai san dariƙa da nake ba ko bai san kuma ina halala ba ko bai san duka zaka ba to kuma sai mala'iku ne ba sani ba da sun sani ba ya sun tambaye ni ba ba a mana tambayi kabari ba mu ba za a mana ba wata da hankalinka annabi ne zai zauna tare da mu ba wanda zai mana tambayi kabari insha Allah to gaji al 20 ta 20 annal imam al mahdi al muntazar cewa imam al mahdi wanda yake shi ake sauraron zuwan sa akhul lahum fi dariqati to dan uwan mu ne ma dariqa dan uwan mu ne dan dariqa ma shi shi mahadin nan ma da ake tajira ana ta mahadi mahadi ma to mahadin ma namu ne fa qarra ayatu bi ba'd kutub al dariqati jaziba yace na gani a rubuce cikin wasu daga cikin littafan yan dariƙa anna min alamatu khurujul mahdi ta ya daga ma alamar bayyana mahadin nan ma in lokacin bayyana mahadin ma ya zo to alamar da za a gane shine kasratu ahli hadhihi dariqati yawan yan dariƙan ma zai ta karuwa ne yanzu ba haka muke gani ba kullum ba da dariƙan nan ake kullum ba da ita ake karba ake kullum zuwa ake kullum tun ana lissafi a daina to da haka mahajin nan dai kuma dai aka yi dai ma namu ne ma muna tare urajji likal mahadiyya aunan wa murshidan lahu kullu waqtin bi min ridaya majaluhu shi ibrahim yana cewa urajji likal mahdi ina fatan haduwa da mahdi din nan da ake ta magana kansa ina da san zamu hadu aunan wa murshidan lahu zan zama ni ne taimakon sa ni ne kuma mai shirye da shi hanya ni zan rika nuna mahdi abin da zai yi ni zan tsara mai plan work plan abubuwan da zai ta yi ni zan ce yi nan karke nan ko ma can da wannan ni zan nuna ashe ma hadin mamuri din shehu ibrahim ne shi zan dinga nuna mai hanya to kai mamuri da zaka wannan kullu waqatin kowane lokaci min ribaya majaluhu ke wayan da zai tayi ma hadisi abin da yadda zai min ribaya daga yadda ta ne sai abin da ce zai sai inda na nuna masa zai kai kace ganin mahadin wani kan gaba ne mahadi zai kan girma shi Allah kara masa yadda to dan uwan mu ne na da riga muri da shehu ibrahim ne ma ne mutum ta gaji alhadiyatul ishiruna ta ashirin da ɗaya annahum a alamar tabbatin min akabir al-aqdabi su ‘yan ɗarika tijjaniya su ne mafiya ɗaukakan martaba fiye da sauran kuɗubai. Tijjanawa ma sun fi kuɗuban nan manya-manya kake je radiyallahu anhum ɗin nan, a faɗe suka dafa kai. To duk tijjanawa ‘yan ɗarika murya sun fi zuwa suna sama da su. Eh, wane mutum. Walau ra'atul aqdabu ma a'addahu Allahu lahum. Inda kuɗubai sun ga girman abin da Allah ya tanada ga ‘yan ɗarika tijjaniya. laƙalu da ji za suna cewa ya rabbana ma a ɗaita na sha'an ubangiji a shi mu kama mu kawai ba muna kudubai manya masu ɗariku jibga jibga a hannunmu ana ta radiyallahu anhum kuma radiyallahu anhum wallahi yakan gina masu radiyallahu anhum amma mun ga muridan ɗarika tijaniya ga sunan muridai ba shi wanne ba shi ne abinda shi jana faɗa wani yare ya ce wai ƙwai namu raƙumi nasu ko zakara namu raƙumi nasu da ya faɗa ɗan tsako a cikinmu ba kaga muridi kenan ƙarami to shine raƙumi a wata ɗariƙa kuma a wata ɗariƙa ma'ana shine jagorar tafiya amana gaba da to in suka ga girman abin da aka yi ta ashe ma ubangiji ka kuma ba in an kwatanta da abin da ka ba in tijaniya to shi ko gashi Allah la yusalu amma yafa'alu ba a tambaye sa abin da yayi in yayi kawai Allah ce ba a ta dan me wa hum yusaluna ba yi ake tambaya in sun yi ba ce kai haka amma da Allah ba shi Allah ba a maraja a sa'i in yayi kawai yayi anai mutum inna Allah yarzuqu man yasha bi ghairi hisab lalle ubangiji yana azurta wanda ya ga dawa ba da hisabi ba ba bincike ba sai kuma kai aima ba ba da diga ba ma'ana qala ta'ala ubangiji ya ce qul innal fadla bi yadillahi ka ce da su fadla a hannun Allah take yutihi man yasha yana ba da ita ga wanda ya so wallahu wasi'un alimun ubangiji mai yalwa fadla ne ko masani ga inda zai ajiye ta yahtasu bi rahmatihi man yasha ubangiji yana ke bantar wanda ya ga dama ne da rahamarsa ba wanda ke kake so ba ba wanda ya ga dama zai ba wallahu zul fadl azim ubangiji ma wacin fadala ne mai girma asaniyatu wal 20 ta 22 annahum idza zukiru a idza zakaru cewa sun suna zikiri ayya zikirin kana kowane irin kalar zikiri suke yi kuwa yazkuru ma'ahum sab'una alfa malakin to mala'ika dubu saba'in ne suke yin zikirin tare da su yanzu kai mutu jani ba yau juma'a ba ga shi kato zikirin juma'a ko to yanzu nan kato da rikiyar mala'ika dubu saba'in suna nan sun shirya tarbunan suna hannunsu jiran ka suke ana fara zikirin nan gurin dubu saba'in nan kaɗai za su ta aiki kuma abin da suka yi nan ba ruwansu da lada su mala'ika na ruwansu da lada naka ne kai suke wa zuba za a yi mizanin ka sai tafiya su sai kuma wani satin kuma ba naka su za su yi mun ba naka daban nawa daban nashi daban nasu daban kowa nan nasu ya tunka zuba tun kawai eh namu daban naku daban eh na sai tun gaza batun na to kaji to kuna alfa malakin saboda haka mala'ika dubu saba'in da za su zike tare da su ma damu yanzu kuruna matuka sun damu suna zikirin ba su fasa yi ba to su ma saba'in da suna suna yi ba su daina ba in kaga sun daina kai ka daina da ka daina shi kenan ka adda su ma sun yi adda su tafi su sai ka kuma so mai wani zikirin ka kuma gaito su dawo kenan wa yuktabu sawabu zalika kulluhu lahum kuma za a rubuta duk wannan ladan ne gare ka kai kai bata janan kai za a rubuta duka kai kai da harshen mala'ika dubu sau ne kake zikiri hajj alhamdulillah as-salis wa 20 ta 23 anna fil azkar lazima li dariqati cewa a cikin zikirai da ake na dole a cikin dariqa shine lazimi na safar na yamma da wazifa da zikirin juma'a su ake cewa azkarin lazima ta cikin wannan zikirin da ake dariqati ga dariqatul janiya sigatun min siyagil ismin a azamul kabir al-khasi bihi radiyallahu anhu akwai sigogi na ismul azam a cikin wannan zikiran ba kana istighfari kullum ba kana ta me astaghfirullah al-azim allazi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum ka faɗi ismul azam nan baka san ka faɗa ba yana ciki ba kana yin fatiha ba kafin ka fara istighfarin yana ciki ba kana yin bismillah ba kafin ka fara kana yin ta'awizi ko duk wannan da ta'awizin da bismillah duk sun a zauna ciki in ga gama zikirin na istighfari in ce salati kake yi salati fati ko yana ciki in ce in ka gama halala za ka yi kana ma in yana ciki in ce in ka gama jauhara za ka yi yana ciki duk sigar da kake yi ta zikiranka zikiranka na dole kullum da ismar azama a cikin ka ta maimaita shi wannan fa ta isa kai mun gode Allah alhamdulillah a nan mutum wanda yake dama shi wannan izmin azama alhasu bihi radiyallahu anhu ke bantacce ne ga shautu jani in ba shautu jani ba a cikin waliyai gan wanda ya san shi ba waliyin da ya sai zo na zama sai shehu tijani a cikin dukkan waje gaba da ismul kabiri da zati ya kadaita da shi wannan da yake bada hal mutsafa da shiya shehu mutijani dai ya san shi du a cikin manya manyan kuduban ta'ala tun da ya duniya sai manya manyan cikakkunna ibansa kadai su ke rabauta da sunan nan a don kujiya amma fa su akasari na su sun rabauta da shi don sun rabauta da faidar hajjar mai shari'a kai mun gode Allah da amma an keɓin shaidu zan da wannan sunan ne shaidu zan ya faɗa radiyar lanu a cikin littafin jawahir ma'ani ana rubuce cewa manzo Allah ya gaya mun baka da baka ya ce mun ismul azam da ake ta nema a cikin fatiha ne kuma ya gaya mun inda yake ya san da ni wannan sunan kuma ya gaya mun cikin annaba ba wanda san sai shi kuma a cikin dukkan kuɗi ba wanda aka sanar sai ni sai kuma yan ɗari gasa sai manya manyan suka kunna ibansu sai kuma yan faila yan gata suke alhamdulillah to mun gode Allah ashe kullun cikin zikirin ismul azam ma kake kai الخامسة والعشرون تأشرن بيار أن لكل واحد منهم حظا cewa kowane ɗaya daga cikin 'yan rikita jami'a yana da rabo min sawabil ismal a azamar kabiri yana da kaso ko lada ko rabo daga cikin ladan ismal azimul a azami dinnan ismal azim allazi huwa da'iratul ihaba wanda shi kuma nan sunan shine dai da'iratul ihadati walau lam ya'rif al isma ko da mutum bai san sunan ba na hika ga wanda ya sani yanzu kaga man galin ya san sunan nan ma an ganin da kike gani ya san sunan ya san sura da dinnan to ko ni da ban sani din ma misali eh da irin ka irin ka da ni da mu da ba mu sani ba ma inda muna cikin tijaniya ko muna karanta ko to muna da ladan ismul a azam din sabanin wanda ba batun jane ba ku gane ya ina karanta sunan daban bai san shi ba ko bai da ladan sa shi ladan kararan baki kawai ake bai shi amma ba ladan ismul azam shi ko wannan wata gayya ce katuwa mun kula amma batun jane ko da wanda bai san ismul azam ba yana dai karanta wurdin ko to yana ciki ya samu to kazo ta fara lawa ba alhamdulillah Allah sun yamma cikin wanda za su san shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam hmm to kaji wa ma dunahu yawa allazi huwa da'iyatul ihada walau lam ya'rifu al-isma fadlan an zikri ko da mutum bai san sunan ba balle ma a ce ya fade shi to dai yana samu asadisa wal 20 ta ashirin to lokaci ko amma mun kusa nama amma fara bayin ne a bin tun sauri asadisa wal 20 asadisa wal 20 ta 26 annahum yalazun min sawabil azkar al aliya cewa za su samu daga ladan zikire manya manya min ismul azam al kabiri wato irin lada babba da ake bayarwa in mutum yayi zikirin ismul azam al kabiri wa ma dunahu da wanda yake kasa da shi ma la yanalu minhu akabir al arifin al abi irin abin da manya-manyan masana Allah da manya-manyan kuɗaɗe ba sa samu a sami aure shiruna ta ashirin da bakwai an Allah ya ɗihim min amal kulle amile cewa Allah zai ba su ko yana ba su lada na aikin duk wani mai aikin ya aiki tuqbila minhu wanda aka karba daga gare shi tuqbila minhu amaluhu in dai kai aiki kada wata jane ba can ko ma aina kake kuma ko shehu waye kai ko aramma ne kai ko ma waye kai dai ko ma ya kake haka dan kungiyar kake kana ustazanci kana kashe murya inda Allah ya karba aikin da kai to sai ba bata jani da a ciki ba fa shi wata jani da aikin ba kai kai amma sai an yanko an ba bata jani to ba mu karke kahon ba kake tsatsa da ma ba zikirin muna suke fara muna hayalar duniyar mata zana balle kai aiki da sun ba tashi ba la ta kuma sa'atu wala wajin ardu man yaqulu Allah duniya ba tashi ba inda da sauran mai cewa Allahu a ban kasa mu muke ta zikiri kullun duniya ta zauna a yi yasa an kai ma sai an ba mu kamasho aksara min mi'ata alfi alfi du'ifin kai mu bata shi bata ja ne ma za a bashi fiye da ninkin dubu sau ɗari min ma yudi sai ba zalikal amali daga abin da aka ba kai da kai aikin mu sai an ninka dubu sau ɗari ma za a ba mu nawa kenan ta kai miliyan a dubu ɗari to lada dubu ɗari za a ba mu kai kuma an baka ɗaya a samina wani shiruna ko kuma an baka wajen ihlasinka a samina wani shiruna ta ashirin da takwas anna ahaduhum ahadahum cewa ɗaiɗaikunsu amanu minas salbi to sun kubuta gabaran salbu shine a kore su ga dariƙa wala ya kadu ala salbin illa qububu ba wanda zai iya wa bata jani salbu in ba kudubi ba kudubi ne kawai zai iya kore ka daga dariƙa amma wanda bai kai haka ba kan mai mata barazana banza wani mutum da ga maka cewa shine shehin ka zai ma salbu daga dariƙa ya ma salbin to sai ma ya faɗi ma yadda ake kawai ba ma ma bai faɗi yadda ake miji bai ma san yadda ake yi ba a tasi a wani shiruna amma ka ayyana rashin kunya kuma a yi ladabi a tasi a wani shiruna amma dai kashi mai kuma ya je na ya je na da'awa mun kula ta 29 annan min ahadihim daga cikin ɗaiɗaikun yan tijaniya akwai ɓace ɓace kowa da kowa bane fa daga cikin ɗaiɗaikun su man izara ahu shakhsin yawmal isnani a cikin sa akwai wanda in wani ya ganshi ranar litinin a yawmal juma'a ko ya ganshi ran juma'a fa innar ra'iya da hulul janna to wanda ya ganshi zai shiga aljanna bi gairi hisabin wala iqabin ba hisabi ba uquba wirasatan ahmadiyyatin tijaniya wannan gado ne daga shutu cani wasu yan dariƙa sun same shi akwai a cikin yan dariƙa suna nan wanda in ka ganshi litinin ko ganshi ran juma'a to shikenan ka tsire ko da kai ba ta janin bane ba kai ka tsira ba hisabi ba uquba ka shiga aljanna Allah ya samu ga irin su wa yamma gidi kullu shakhsin ya kamata ga kowane mutum dai an ya tawassama wujuha ashabi hadha shaykh jalili mutum ya rika kokari yana kyautata kallon fuskokin wato almajiran wannan shehi mai girma shehu tijani fi hadha yawmain a kowace rana ta litinin ko taran juma'a ka rawa kokari kana ganin kana kallon fuskokin tijanawa dan baka san akan wa abun yake ba ba san inda za a dace ba wayanwi inda nazari wannan fa bata jana ake ba kai man galiba kai ake yi ba wannan bata jana ba ake ba shawara kai kai mai kallowa kalli kanka ma ta janawa bayan Allah yawwa yawwa waye nuyi inda nazari fi wajehi ko mutum ya kulla niyya a zuciyar sanda zai kalli bata jani ya kulla niyyar tahsilu hadhihi fadila sa yana so ya samu waccan falalan ne asami ya to take madaukakiya la'allahu yusadifu wahidan ba ma yake zama ya dace ya kalli daya mimman khussa biha daga cikin wanda aka ke banta da wannan falala fa yahuzuha sai ya same ta a salasuna ta talatin anna minhum man idza ra'ahu shakhsun daga cikin yan tijaniya akwai wanda in wani ya ganshi wa qala lahu ra'i shi wanda ya ganshi sai ya ce da shi ishhad li anni ra'aytuka kai mun shaida na ganka wanda ya kalle ka ce kai mun shaida na ganka wa qala lahu mar'iyu shi ma wanda aka gani ya ce da shi shahidtu laka bi annaka ra'aytani na ma shaida ka gani fa inna ra'i da hulzata bi gari sabin wallahi qabin to wanda ya ganshin kuma aka yi wannan shaidar zai shiga aljanna bai sai wa kuba alhadiya wasu lasuna ta talatin da ɗaya kaga wannan da aka faɗa yanzu fa ba sai da litinin ko na juma'a ba kenan ko a wace rana ta inda ka ce mun shaida yace na yi ma an gama alhadiya wasu lasuna ta talatin da ɗaya anna man lam yahtarimahum sadu wanda bai girma masu ba wa kana yuzihim kuma yana cutar da su daranahu Allahu an qurbihi Allah zai kore shi ga barin kusanci da shi wasa labahu ma manahu kuma Allah zai kwaci da abin da ya bashi na baiwa asaniya wasu lasuna ta talatin da biyu annahum la yazuquna mararatul mauti aslan tijanawa ba za su ji zafin mutuwa ba kwata-kwata ba su ji mutuwa ba a salisa wa salasuna ta talatin da uku anna lahum min Allah ta'ala nufan khasan bihim Allah tabaraka ta'ala zai ba su wani tausayi na daban keɓantacce ne gare su ba da ludufil am lahum bayan ludufi ga mamme da yake ba kowane mumini wani ga rifin da wasun su ko su da wasun su da ana ba ta kuma akwai wani daban da ake ba ta jana arabiya wa salasuna ta talatin da hudu anna lahum fil hashari mawdi'an cewa suna da wani bigire a cikin filin alkiyama ya kunu na fihi fi zilil arshi wahdahum wanda za su zama a inuwa al'arshi su kadai za a keɓance gurin akwai a cikin inuwa al'arshi akwai unguwar yan tijaniya su kadai ne anan kai mu gode Allah alhamdulillah wai kama wanda ya zo ma tsatsi mu ma ko ya zo ma ya ta takura mana ma sai aka ware mana gurin mu ma daban wane mutum alhamis hawa salasuna ta talatin da biyar annahum wa abawaihim cewa yan tijjaniya da su da iyayensu wa azwajihim da matayensu wa walidi azwajihim da sarkansu da suka haifa da suka haifa musu mata suka aura wa zurriyatahum da kuma zuri'a da suka fita a jikinsu almunfasila anhum wanda suka fita daga jikinsu lalla hafada amma banda jikoki na wajen ɗa namiji to wa'annan duka fi ala illiyina za su zama a cikin mafi ɗaukar illiyina bishir ilmu taqaddima da sharɗan da aka faɗa a baya cewa ba mu kin shautu jana a ciki ba mai zagin sa ba mai itirazi gare shi ko ga ƴan ɗariƙarsa ba ko mai intikaji akan maganganunsa a sadi sawa salasuna ta talatin da shida annahum la yahdurun a hawalar mawqifi cewa ƴan tijaniya ba za su je gurin da ake firgita a filin kiyama ba ba za su gama gurin ba inda ake firgita mutane ba su ga gurin ba ma wala yarawna sawa'iqahu ba za ma su ga irin tsawar da ake daka a filin kiyama ba wala zalazilahu ba za su ga irin girgizar kasar da za a filin kiyama a tsorata mutane a shawiya duk ba su gani ba gani ma ba za mu gani ko ma jiki ba mu gani ba bal yakuna min al-aminina za su zama cikin amintattu ne inda babu janna kofar aljanna sai suna jira kawai a bude hatta yadkhulu ma al-mustafa sallallahu alaihi wasallama za su shiga tare da manzo Allah cikin aljanna fi zunutul ula a cikin tawaga farko na masu shiga aljanna ma a sahabi ta da sahabban manzo Allah wa yakuna mustaqirrahum fi jiwarihi kuma zai zama matabbatar su a aljanna a makotaka da manzon Allah ne a ungo da annabi ke annabi zauna fi ala illiyina a cikin mafi dauka aljanna mujawirin ashabahu sallallahu alaihi wasallama makotaka da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ta asabi a wasala suna ta 37 anna akasaruhum akasaruhum cewa da mafiya yawan su ya hasul lahu fi kulli yawmin fadlu ziyarati sallallahu alaihi wasallama suna samun falalar ziyara annabi kullum da yawan muna samun falalar samun ziyara annabi kullum ko da ba mu je kabarin ba ko fi rawdatul sharifati a cikin rawda sama daukakiya wa ziyaratu jamil awliyai da kuma samun fallar ziyarar dukkan waliyai wa salihin da kuma mutanen kirki min awwal wujud ila waqtihi tun daga farkon samuwa har zuwa yau dinnan inda muke bi sabbi tilawatu jawharatul kamal ba dan wani abu zamu samu wannan ba sai dalilin karanta jawharatul kamal 12 fil wazifata cikin wazifa da muke yi aw gairiha ko kuma watanta amma bi sharɗi niyyatu ziyara sharadi in za ka karanta ka kullu niyyar ziyara zuciyarka kamar sirru ziyara da muke karantawa da ka karanta shi kenan kaje na mago da Allah ma ni na je na kanta a gaban sama Allah ne salamu wata za duk ma mun je mun kanta a gaban kowa ma ya ja kan a gida ma muna idan a gaban sama a sami na wasala suna Allah ya samu ƙara zama mutu zama kuma ma yaji a sami na wasala suna ta 38 annan nabi sallallahu alaihi wasallam shaman Allah sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'ul arba'a da kuma halifofi guda hudu wa shaykh radiyallahu anhu da kuma shautu jana Allah ya jada shi to ya haduruna ma ahla hadhihi dariqati za su halatto ko suna halattowa tare da yan dariƙan nan kulla yaumin a kullun suna zuwa waqta qira'ati wal wazifa bi jawharatil kamali in kuka fara karanta jawhara a cikin wazifa to manzo Allah da sahabban shautu da shautu zanan sun za su zo a tashi a wasala suna ta 39 annabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbuhum sai manzo Allah yana son su mahabbatan khassa soyayya kuma ke bantacciya gairar mahabbatan da ta kaddama lahum banda wata soyayya da muka faɗa ta gabata wani jamil ahbabi da su da dukkanin masan shi tudana ane musu to banda wannan ma ga wata kuma ta daban al arbauna ta 40 cip cip anna lahum alamatan cewa suna da wata alama su yan tijaniya ha yudrikuha al kashfi ma abota kashfi ne kawai suke ganin ta kashifai da sun gama tijani suke gane ba tijani ya tamayyazu na biha domin suna bambanta da wannan alamar an gairihim gaburan waninsu wai yurafu biha annahum talamizu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da an gansa ake gane wa'annan almajiran manzo Allah ne wa fuqara'uhu da an gansa ake gane wa'annan muridan manzo Allah ne wa hiya anna kullu wahidin minhum shine cewa kowanne ɗaya daga cikin su maktubun baina ainihi an rubuta a tsakankanin idanuwansa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haka ka rubuta kowa tsakanin wannan idan da wannan idan a tsakiya an rubuta Muhammadur Rasulullah na duk ba tujani ya gani amma kai baka gani sai ahlul kashf da san gani ce ganiwa wane mutum kai alhamdulillah wa ala qalbihi akan zuciyarka kuma an rubuta shi ma min ma yali zahrahu abinda yake wato can tsakanin zuciyarka da kuma gadan bayanka ba nan sama ba can kasa kenan an rubuta Muhammad bin Abdullah a wurin wa ala ra'sihi tajun kuma akan kan bata jani akwai wani kambun sarauta min nunan amma na haske maktubun fihi a jikinsa an rubuta a tsarikatar tijaniya man sha'u hal haqiqatul muhammadiyya haka ka rubuta a jiki tana nan akan ka kai ne ba ka gani والله أعلم الله نمسني قال شيخ محمد المشري السبائي رضي الله عنه في الجامع محمد المشري سبائي يا فدا شن جامع ناسا واما فضل اتباعها amma fa nan wanda suke mabiyan dariqa fa kafi kama zakar sayyidul wujudi ya ishe ka abinda manzo Allah ya faɗa ni wasilatina ya faɗa shi tujani fi sha'anihim a cikin lamarin yan dariqa bi qaulihi sharifi da faɗa sa take madaukakiya shi tujani yace kuma manzo Allah yace da shi fuqara'uka fuqara'i muridanka nawa ne wa talamizuka talamizi almajiranka nawa ne فهذه إضافة إضافة تشريف لهم wannan jingino ne wanda yake na ɗaukakawa gare su wa taksisin da kuma keɓanta gare su wa kazalika kaunu maratibihim fil janna a alamin maratibul awliyai haka na kasancewa martabobinsu a cikin aljanna tana zama fiye da martaba sauran waliyai a aljanna bi nasi sallallahu alaihi da abinda manzo Allah ya gashi tijani wa ba'da kitabati li hadhihi nusha bayan na rubuta wannan nusha kuma in ji shi محمد بن المشري كنا يقول صاحب الجامع سمعت سيدنا رضي الله عنه شوت داني كنا شوت داني فدا يقول yana cewa yudin lahu li ashabina sawab al-anbiya Allah zai ba wa almajiraina lada irin wanda yake ba annabawa yanzu an yi shiru iman ulama ummati ka anbiya ibn isra'ila to me kuma ciki Allah zai ba shi lada irin wanda yake ba annabawa hmm wane mutum qultu lahu sai na ce da shautu jani a'a sawabul a'mal aw sawabul martabati to amma ladan na aiki ko kula da martaba qala sai mu sai shautu jani ce sawabul a'mal wal martabati da ladan aikin da ladan martaba duka wa qala radiyallahu anhu shautu jani ya faɗa ya ce wa yuhsharuna yawmal qiyamati za a tashi sanar da kiyama mal anbiya tare da annabawa musulmi tare da manzanni la fi mahshal ahwali ba za a tashe su bane a filin da ake tara mutane inda za su firgita su tsoro ba nan za a a'a su inda annabawa da manzanni suke nan za a kai su ba biya yafi ka san duk inda ka ce baka VIP to kai a hankali to nan za a kai su kai mun gode Allah eh قلت له سنة الشوت الجاني وهذا الخير العظيم حصل لهم بسبب الفاتي لما أغلقه to yanzu wannan alheri mai girma dai ya same su idan suna kanta tsarar fati au bi gairihi ko kuma wani zikirin ne ya jawo musu da man ba tsarar fati ba fasa kata hunai hatan sai shaudu zane dan yi shiru sun makala sannan sai ya ce min ajalina lillahi alhamdu wa minna dan mu ne Allah yayi wannan mun gode wa Allah kuma bai wasa tabbata ga Allah alhamdulillah amin ai ne zikiri yanwa bismillah